على آله وصحبه ومن والاه وبعد شيخ بدأ درس من حديثي muna karatu cikin littafin riyadu salihin na abu zakariya yahya ibn sharaf wanda aka fi sani da al'imam annawawi allah ta'ala ya mishi rahma sannan muna karatu cikin kitabul fada'il wanda zama da ya gabata mala ya mana bayani akan mustahabbancin azumtar ranar arafa da kuma yinin tasu'a da ashura muka yi tsokacin nan yini na tasu'a da ashura abinda aka shar'anta a musulunci shine azumi an gane amma ba a shar'anta ranar mutum ya zo ya wani abu na ta'addanci a jikinsa ba ko kuma na zage-zage ba ko a shari'a duk wannan babu shi addinin musulunci kamar yadda wasu kuma za mu ga haka suke ranar tasowa da ashura sun ɗauke ta rana ne na ne da za su yi na yawo a titi suna maganganu waɗanda ba su dace ba ko kuma suna doke-doken jikinsu wanda babu nan addini sannan malaya mana bayani akan mustahabbancin azamtar yinin litinin da alhamis wanda annabi sallam ya kasance yana azumta an tambaye shi dangane da azumtar yinin litinin ya ce rana a kafe shi gane kenan in har kace ma yana maulidi wani irin maulidi yake azumi an gane wannan kuma azumi malamai suka ce ba ba ka kira shi maulidi ba an gane saboda abu ne na wahala gane abu ne da da yake da wahala da haka in har kana so kai farin ciki da juyo ranar haihuwar annabi sallam shine kai mi kai kai wato azumi gabar gaba da za mu tashi yau shine babu istihbabi sawmi salasati ayyami min kulli shahr babu mustahabbancin azumtar kwanaki uku a kowane wata azumtar kwanaki uku a kowane wata daidai yake da azumtar watan gaba daya an gane kenan in har kana yi kowane wata ka azumci yini uku to kenan kamar duk tsawon shekara kana me kana azumi ne kamar da ya mu ji a hadisi malai yake cewa wal afdal saumuha fil ayyamil bayd abin da yafi shine ne mutum ya azumci waɗannan yini din a cikin al ayyam al bayd waɗanda wahiya as-salis ashar wal rabi ashar wal khamis ashar yinin kowane wata na sha uku ga watan sha hudu sha biyar waɗannan suna ake ce su al ayyam al bayd wato watan da kwanakin da wata yake cikar haskensa tun daga wannan dare ya shiga har fitowan wannan a kusan alfijir wata na da haske a wannan lokaci wakila wasu malamai suka ce asani ashar wasalisa ashar warabi ashar ayyamul biyu su ne wannan sha biyu ga wata da kuma sha uku da sahihul mashhur huwa al-awwal mala yace amma abin da yake ingantacce kuma yafi shahara shine na farko din cewa sha uku sha hudu sha biyar ɗan su ake kira ayyam mala ya ce wani abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ta'ala ya kara mishi yarda ke cewa ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salat wato mun annabi sallallahu ya mun wasiya da abubuwa guda uku siyamu siyami salasati ayyam min kulli shahr ina azumta yini uku a kowane mi a kowane wata wa rak'atay duha sanan ina rak'o'i guda biyu na walaha وأن أوتر قبل أن أنام سنة إنا يوم وتريكا فلا كنت أنا وصية شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة دولني لغا cikin sahabbai amma mu ma yana mana wannan wasiyan ka kiyaye mi azumtari ne uku a kowane wata in har ba za ka iya litinin da alhamis ba misali ba ka iya duk litinin da alhamis ba to ala akalla a ce duk wata akwai wani abu da kake na alkhairi shine azumtari ne uku sannan kuma raka'atai duha sallan walaha raka a guda biyu muyin sallan walaha mun bar wa iya mu tsofi ko yau suna da kokari za ka ga iya mu sun yi sallan walaha amma mu da wuya kaga mutum kuma annabi sassan ya kira ta salatul awabi ko sallan masu koma zuwa ga Allah sannan wanda ya raka a guda biyu na walaha kamar ya yi sadaka ne a dukkan gabansa 300 da doriya din nan zaka sallan walaha tana da fara kamar yadda muka ji hadisi a baya to da haka mutum sai ya kokari wani utira qabla an anam sanan sallam ya mishi wasiya da yana yin witri ko da raka'a ne kafin kai bacci raka'a ɗaya ka samu raka'a uku ka samu biyar ka samu bakwai ka samu kafin ka kwanta an fi so ka yi ta bayan ka kwanta ka tashi amma in har ba za ka iya tashi ba kamar yadda yawanci ba ma iya tashi yanzu sai ka yi ta kafin me kafin ka kwanta ka yi witirin ka shikenan a wuce wajen sannan annabi sallallahu alaihi hadisi ya faɗa mana cewa Allah witri ne kuma yana son witiri don haka ya kuma abota alkur'ani kuna yi kuna yi witiri wani abu darda radiyallahu anhu qala sanan daga abu darda Allah ya kara mishi yadda ke shi a wasani habibi sallallahu alaihi wasallam da'uhunna ma ishtu yake cewa wato masoyina ya min wasiya da abubuwa guda uku ba zan basu ba matukar ina raye mana tun da ya mar wasiya sai ji cewar to zai riko da wasiyan nan tsawon rayuwa an gane na farko bi siyami thalathati ayyamin min kulli shahar shine azumtar yini uku a kowane wata wa salati duha da kuma sallan walha can ya ce mishi wa raka'atai duha ko raka'a biyu amma na kuma salati duha shine sallan walha din ma'ana ya samu ya biya samu samu ya shida ya samu ya mai takwas kamar yana malamai su suke tafi cewa adadin ta shine raka'a na raka'a takwas shine mafi yawanta wa bi alla anama hatta utir sannan kar in kwanta har sai nayi mi sai nayi wutir an gane waɗannan wasu yanka mai na faɗa mana a hadisin baya ba iya sahabban sa annabi sallallahu alaihi wasallam ba al'umma sai yake wa kana yin azumi uku a kowane wata musamman yanzu lokacin sanyi ne azumi bai da bai da wahala lokacin sanyi saboda ana dawa ne ya zama gajere dare kuma ya zama mai tsayi sannan yanzu kana tashi da safe ba dole ka ji yunwa ba har ka ji kusan azahar tayi daga azahar kuma tayi kafin mi zaka ji an ce ma la'asar la'asar magari da haka mutum ko da irin wannan lokuta ne yana ribatan su wajen yana ayyuka na alkhairi ya gabatarwa gobansa kafin goban ta mi ta iso shi ta riske shi Allah ya samu dashi وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لك عبد الله بن عمرو بن العاص الله تعالى قال مسداك شا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ياتي صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله wato azumtar yini uku a kowane wata to azumtar shekara ne gaba daya saboda man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha idan har ka zo da daya Allah ya ce kana da kwatankwacin ta nan ko da kwana 30 dan haka in kai azumi uku in kai uku nan sau goma kaga ta zama na 30 to kaga duk tsawon shekara kenan in kai 30 din sau in kai sau 12 in kai 30 din sau 12 kaga shekara kenan da aka ayyuka na alkhairi Allah ta'ala nan kasu yake وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة, ثلاثة أيام معاذة العدوية تنبي عائشة الله قال متى داشور أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام شو عن النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا أزمت ليني أكون وتا قالت نعم ليس تشيء da aka ka kalli rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam take da azumi misali mun ce a baya na litin da alkhamis haka ne in kai litin alkhamis a cikin wata zaka samu litin da alkhamis kusan takwas ne ya ta zo maka a wata ko ga ayyamul bayd Aisha ta ce yana azumta kwanaki uku can ga takwas nan ga uku na goma sha biyu ga haka kawai zai shigo gidansa ya ce akwai abinci an ce babu ya ce yana azumi tafkenan kusan duk wata sai ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtarsa to kun gona shi ne shirya annabi sallallahu alaihi wasallam fakultu min ayi shahri kana yasum mu'adha ta tambaya to a wani lokaci annabi sallallahu a watan yake azumta qalat aisha take cewa lam lam yakun yubali min ayi shahri yasum wato bai kasance na damuwa a wani kwanaki ne na watan yake azumta ba ma'ana kowane kwanaki annabi sallallahu yana ne azumtar wata din kenan na hadisi yana nuna cewa bai takaita iya ayyamul bayd ba ka iya kowane kwanaki na a cikin wannan watan ka iya ka iya zuta وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى أبو ذر الله تعالى قال مش داك شو أنا صلى الله عليه وسلم يأتي إذا صمت من الشهر ثلاثا إذا هذاك أزم شمي كوانكي أكو أوتا فصم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر كأزم شمي شاء أكو شاء هدو شاء بير وانا حديثنا ألبانيا إنغان تشكو طيب kenan wannan hadisin shine magana da malai ya kawo a sama kenan al-ayyamul bayd din shine 13 14 19 15 an gane wa an qada wa an qatadata ko wannan hadisin kafin mu ce shi malam ya kawo hadisi a baya cewa annabi sallallahu a kowane kwanaki yana iya azumta a wata amma nan sai malam ya kawo ma wani hadisi a kasa da yake nuna ma kaidin cewa ga kwanakin da kuma yake yake azumta din وعن قتادة ابن ملحان رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصحة ابن ملحان ألا قال مش يداك يشوى النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا أمرت مدمنا أزمتر أيام البيوت 13 و 14 و 15 وانا حديث مع البانية إن كنت أشكو kun ga kenan wannan hadisin ya nuna cewa kwanakin da ake azumta su ne ayyamul bid din nawa 13 14 15 kamar yadda yazo a hadisi ne na baya din hadisin gaba na ƙarshe kuma a babu wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa da yake cewa kana sallam la yuftiru ayyam al-bid fi hadar wala safar annabi sallallahu bai kasance yana wato ajiye azumtar ayyam al-bid ba a lokacin bulaguro ko lokacin zaman gida wani hadisi mai inganta hadisi ne da'if saboda ko da azumin farilla ne Allah ce man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar azumin farilla ma in har kana kan doran tafiya ce karama daga baya ko da kuma ina azumi na na nafila kenan wannan hadisi bai inganta ba a'a da annabi sallallahu lokacin zaman gida shine yake wannan azumi amma yana doran tafiya abubuwan da aka rawaito annabi sallallahu baya ajiye su in yana doran tafiya shine ne raka'o'i da raka'atai dhuha raka'atai fajr da kuma me witr ko wadannan annabi sallallahu yana kiyaye su lokacin bulaguro da kuma lokacin zaman gida ni mun ce za mu kalisa babin ne gaba daya طيب babu fadl wadannan dai shine karshen wannan abin da ya shafi falala da shirya annabi sallallahu akan azumtan kwanaki uku na me na kowane wata bai kullun ina ce mana bai mu karanta ba kawai wani shiri muke na aiki yawanci za a zo a karanta to amma illa shine wani shiri kake kuma na me za ana ganin canji a rayuwarka na ibadanka tana karuwa ayyuka na gargarinka suna karuwa babu fadli man fattara sa'iman babun falalar babun da zai bayanin falalar wanda ya ya ba mai azumi abincin bude baki wa fadlu fi ukalu inda da falalar mai azumin da aka ci abinci a wajen shi wa du'a'ul akili ko du'a'il akili lil ma'kul inda da addu'ar wanda ya ci abinci da zai wa wanda ya ci a wajensa kina wani abu uku zai magana falalar wanda ya mi ya ba mai azumi abincin bude baki gurin da suka ci gaba musamman kasashen larabawa tun yanzu yanzu azumi sauran wata na hudu tun yanzu sun fara shirya za a yi su suna shiryawa masu azumi abincin bude baki mu kuma daidai lokacin da masha Allah masu kudinmu ya za a yi su ɓoye abincin da zai yi tsada saboda mai azumi ya sha wahala wallah kun ga bambancin ko su yanzu kaje kasashe irin su saudiya za ka samu alhajin mutum ya je matsam gurin abinci an cika masa shi da azumi an cika masa mota kanta da abinci takeaway rabi kaza chips biredi da ruwan sanyi leda wanda shi za a wata kwana duk wanda ya zo haji tafaddal ku zo ka karba amma su ga yafi komai tsada azumi ya zo kin zai je kamfani ya ce amar kaman buhu miliyan ya ajiye shi sai azumi ya fito da shi so da mutane sun Allah don haka dai kuka yadda mutanenmu suke ko sai dai Allah ya shirye mu to ba wa mai azumi abincin buɗe baki yana da yana da falala sosai in kana da hali ko da mutum ɗaya ne kullum a ce za kana kiransa ne kana ba shi buɗe baki ubangiji ta'ala ya azurta min da insha Allah za mu na iftar tsawon wata ramadan Allah ta'ala ba mu dukiyar da za mu na sanya wannan ayyuka na alkhairi عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دغ زيد بن خالد الجهني قال مشردا دغ النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa man fattara sa'iman duk wanda ya bawa mai azumi abin shin bude baki iya abin da kuma zaka iya yanzu su laraba abin da suke iya shine mutum ya samu shinkafa mai kyau da kaza da lemo da kaza a bashi ya ci ta mu ba ka iya ba ma za ka iya mishi kunu da kosai duk da kosan ma ya zama sarki yanzu ma za ka iya masa kunu koda da waina ce ta hatsi in za ka iya iya wannan za ka iya ka ba mutum gane yau in ba za ka iya ba ruwa za ka iya saya mai sanyi ka fafa iya abubuwan da za ka kowa mai liyon fiqo zu sa'atin min sa'ati an kudir alaihi rizqu falyon fiqo mimma ta'ala kowa abin da zai iya su wadatar su kenan kai ma in wadatar ka kenan kai iya abin da za ka iya na alkhairi da haka da man fattara sa'iman duk wanda ya ba kana lahu mislu ajri yana da kwatankwacin ladansa Allahu akbar shi kuma ladan mai azumi wa ya sani banda Allah babu siyamu li wa ana ajzi bihi haka ne Allah ne kada ya san ladan azumi dan haka in ka fa ba wa mai azumi abincin bude baki to kana da kwatankwacin ladan shi ghaira annahu la yunqasu min ajri as-sa'imi shay sai dai ba za a rage wani abu a ladan shi ma mai azumin ba kenan kwatankwacin abin da aka bashi shi ma kwatankwacin za a baka ba tare da a rage wani abu ba wannan wanda ya san falalar wannan abin da ala taya zai kulle gidansa kuma yana da abincin da zai ba ko da mutum ɗaya ko mutum biyu ne kun ga mutum mai hankali ba zai haka ba wannan kenan hadisi na gaba wa an ummi wannan hadisin ya kawo shi akan babu man fattara sa'iman haka ne sai gabar gaba wa fadlu sa'imin ladhi yuqalu inda ko da falalar mai azumin da aka ci abinci a wajen shi wannan hadisin da ya kawo bai inganta ba wa an ummi umarat al-ansariya radiyallahu anha daga ummu wato umara al-ansariya mutumiyar madina Allah kara mata yadda anna nabi sallallahu alaihi wasallam dakala alaiha annabi ya je wajenta فقدمت تخامش أبنش فقال النبي يقول كلي أعلتك إني صائمة أني كان أزمي نكي فقال رسول الله عليه وسلم النبي سيشي إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ wato mai azumi idan har aka ci abinci a waje kawo bakinsa abinci to mala'iku suna masa salati har wanda aka ya kawo abincin da sai sun gama shi wa rubba ma kala hatta ya shiga ko har sai sun koshi hadisin bai inganta ba in gane kuwa bai inganta ba cewar in kana azumi ka kawo mutane abinci mala'iku za su yi ta maka salati har wanda ka kawo abincin sai sun goshi وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة لقى أنس الله قال مشي الله كيشو النبي صلى الله عليه وسلم يا جودا سعد بن عبادة رضي الله عنه الله قال مشي الله فجاء بخبز وزيت سي سعد بن عبادة يكاو النبي صلى الله عليه وسلم خبز بريدي ده زيت وأتونو إننا ناس أبنشنكو زيت فأقل النبي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي أفطر عندكم الصائمون wato masu azumi sun yi buɗe baki a wajen ku akala ta'amakumul abrar mutanen kirki sun ci abincin ku wa sallat alaikumul mala'ika mala'iku sun muku salati wannan hadisi kuma ya inganta kenan in ka je ka gurin wani gida kana azumi aka baka abinci ka ci ka kai wannan addu'ar aftara indakum as-sa'imun akala ta'amakumul abrar sallat alaikumul mala'ika kamar yadda zamu fa'idanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tawali'unsa yana kai sahabbansa ziyara can a baya kun ji ya je wajen mai umara ala ummu umara ala ansariya haka sana akwai ummu aiman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kai mata yana kai mata ziyara har bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar da umar radiyallahu anhuma suka ce muna kai mata ziyara ko mu je mata ziyara yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa ya kai mata ziyara to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake da tawalu yakan duba cikin majalisin sa waye bayanan in bai da lafiya ne je duba shi in yana da bukata annabi sallallahu ya taimake shi to wannan shine shugabanci irin na annabi sallallahu ba irin yanzu shugabancin da muke ba idan har ibtila'i ya samu magoya baya wannan biya to shi shugaban ma Allah Allah yake yanzu hanyar cin abinci kuma ta ne ta bude yawa ta bude yanzu za a ci abinci akan talakawa Allah ya shirye mu ta nan ne ma gurin tsayawar ai ko إن شاء الله نظام مزعة وبشي مقارنة كتاب الاعتقاف إن شاء الله أباب كنكو كنا وانا ما كتاب نينا دبا كنكو كتاب الاعتقاف طيب الله تعالى يسام داشي وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم